السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا يمتي يومنا a nawa ne ga wata yau 21 ga watan 1 watan almuharram bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda kuma ya dace da sha nawa ne yau yau sha shida ga watan bakwai hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin shiya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukanmu gaba daya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 99 walagar an zalla ilaika ayatin bayinat cikin wannan sura mai albarka sautul bakara wanda kuma yau shi ne darasinmu na 27 a cikin wannan sura insha allahu kafin haka akwai tambaya guda ɗaya kafin tambaya kuma akwai Uh, muna isa da ta'aziyya bisa ga rasuwan ɗaya daga cikin manyan malamanmu a kano shak abdullahi muhammad yan kaba wanda ya rasu a uh, shekaran jiya kenan ko uh, wanda kuma aka yi masa sallah bayan sallah a zahar wanda yake ga masu kallon afirka tv za su san shi wanda mun saka hoton shi a musamman shafinmu na facebook wanda allah cikin iko Uh, ya jima cikin harkar da'awa da gwagwarmaya da karantarwa a uh, dukkanin malaman ahalus sunna a Kano sun san shi shi mutum ne ba wanda ya suna shahara ba yawanci waɗansu sun ɗan san shi ne ma dalilin sunna TV a Afirka TV afwan amma dai harkar karantarwa da gwagwarmaya an jima a ciki wanda kuma ya karatu a jami'a musulunci ta Madina Allah ta'ala ya mishi rahama wanda babban abun farin ciki dangane da rasuwan shi ya rasu ana cikin sallan asuba ana zaman tahiya ga wannan kyakkyawan cikawa ne ga falalan sallan asuba ita kanta wata aba ce mai zaman kanta sallah ce da annabi ce munafikai ba sa halartar sallan asuba sallallahu alaihi wasallama to malam ya rasu a zaman tahiya ta karshe a sallan asuba Allah ya karbi rayuwar shi muna fatan Allah ta'ala ya gafarta mishi tambaya guda ɗaya da muke da shi ita ce dangane da wani ya rubuto yake cewa idan za a hada sallan magariba da isha kamar yadda aka saba in akwai dalilin hadawan shin za a yi kiran sallah guda biyu ne ko kiran sallah daya an fahimci wannan abin da kyau to dangane da wannan matsala a magana ta farko wanda masaban malikiya ita suke kai ita za ka gani cikin littattafanmu na malikiya tun daga iziya abin da ya sama zuwa risala cewa za a yi kiran sallah guda biyu amma ta kiran sallan isha ana yin ta ne a cikin masallaci kuma kar amfani da wannan mic amsa kuwa ba za a amfani da shi ba kuma ba za a ɗaga murya ba ko da ma babu mic abin da ya sa maka ce mic a waɗancan lokacin babu shi to sai suka ce kar a fita waje sannan kuma a cikin makara ɗaga murya ina fata an gane da kiran sallan ya shafi iya waɗanda suke wurin ne wanda yake gida kiran sallan ba ta shafe shi ba already an kira sallan asuba ya ji yanzu ba a fito doni saboda ya zo sallan isha wannan ita ce mazhaban da malikiya suke kai amma masabin jumhur na malamai suna ganin kiran sallah guda ɗaya za a yi wannan shine fatan sauran mazahib gaba ɗaya shi yasa nace mazhaban jumhur kuma wannan dalilin ya fi ƙarfi cewa kiran sallah guda ɗaya za a yi dalili shine hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama cikin sahih bukhari da sunan na imamun nasa'i daga abdullahi bin umar allah kara masa yadda ya ce lokacin aikin hajji manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musdalifa ya haɗa sallan magariba da isha sai ce bi azanin wahidin wa iqamatai ne da kiran sallah guda ɗaya da iqama guda biyu an fahimci wannan abin da kyau kaga kiran sallah ɗaya aka yi amma kowace sallah an mata iqama kuma ya ce wa lam yusabbih bainahuma bai nafila tsakanin su ba isa dan za a da sallah ba so ka tashi kai kana sauri za ka yi nafila kawai kai ne sallau a sunna ba a nafila in za a haɗa sallah an fahimta ko ke sa sayyid abdullahi bin umar yace bai yi nafila tsakanin su ba sannan wani hadisi daban shi ma ruwaya ne in imamun nasa'i da kuma imamu ahmad a cikin musnad da imamu muslim a cikin ingantaccen littafin shi daga jabir dan abdullahi sayyidina jabir allah kara masa yadda ya ce manzan rahama sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah na magariba da isha a muzdalifa shi ma ce da kiran sallah guda ɗaya da ikama guda biyu kuma bai yi nafila tsakaninsu ba haka na arfa ya haɗa sallah a zahar da la'asar da kiran sallah guda ɗaya da ikama guda biyu bai yi nafila tsakaninsu ba an fahimci wannan abin da kyau to shi sa abin da ya dace da ya fi dacewa da sunna in aka kira sallar magariba za a haɗa sallah dalilin ruwa ko kuma akwai dokan hana fita daga karfe kaza misali irin wanda ake sawa in wani abu ya faru irin wannan ma yana sa dalilin hada sallah misali a ce yanzu muna sallah magariba karfe bakwai saura isha tana kai karfe takwas sai aka ci an saka doka ba fita daga karfe bakwai to ya halatta aka zo a hada sallah magariba da isha ina fata an gane to a irin wannan kiran sallan guda ɗaya za a yi ikama kuma guda biyu wannan shine zancen da fi karfin dalili insha Allahu wallahu ta'ala ala wa alam kai tsaye za mu shiga cikin karatu kamar da na faɗa za mu tashi akan aya ta casa'in da tara za mu kuma maimaita ta duk da akanta muka tsaya wancan satin mai Allah ya ce
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
Ubangiji ce walaƙar an zalla ilaika ayatin bayinat haƙiƙa mun saukar da ayoyi bayyanannu zuwa gare ka kaga walaƙat malamai suka ce ana ana ƙaddara rantsuwa sannan ga lamun ga kuma ƙad duk ababe ne guda uku masu ƙarfafa zance lamun din lamun taukidi ce kadima tana ƙara ƙarfafa zance ne sannan kuma akwai rantsuwa da ake kaddarawa to Allah ya ƙarfafa zance da ababen ƙarfafa zance har guda uku Allah ya rantse da kanshi ya kawo lamun taukidi ya kawo qad ya ce anzalna ilayka mun saukar zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam ayatin ayoyi bayyinatin bayyanannu masu bayani filla-filla daki-daki nuna cewa kaza halal ne kaza haramun ne kaza shirka ne kaza tauhidi ne kaza imani ne kaza kafurci ne kaza yana kai mutum zuwa aljanna kaza na kai mutum zuwa ga wuta sun yi bayanin filla-filla ba abin da suka bari ke sa Allah subhanahu wataala yace wa kadhalika nufassilul ayati ولتستبين نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله ce kazalika kamar haka ne nufasilul ayati muke bayanin ayoyi filla filla daki daki muke ainihin rarrabewa tsakanin aya da tsakuwa sai Allah ya ce walitastabina sabilul mujrimina dan hanyar mabarnata ta bayyana a gane su su fito fili kamar rana lokacin azhar to Allah sai yake cewa ma yakfuru biha babu mai kafircewa da waɗannan ayoyi ya kangare musu ya saba wa Allah bayan hujjoji sun zo mishi illal fasiqun sai mutane waɗanda an fasikai duk mutumin da ba fasiki bane ba duk mutumin da ba kafiri bane ba duk mutumin da ke da imani yake da tsoron Allah Qur'ani yana taka masa birki kan duk abin da zai hadisai suna taka mishi birki kan duk abin da zai idan kuma baya son abu da an ce annabi na so shi ma zai je na so yasa hadisi ma ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin kitabul hujja na muhammad bin muhammad bin sayyidin nas rahmatullahi alaihi annabi ki ta la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi imanin ɗayan ku baya cika ya zamo cikakken imani mai karfi sai ya zanto son zuciyar shi tana bin duk abin da muka zo da shi ba ka son abu aka ce ai wannan sunna ne daga ranar ka ji kana so kana son abu a ce annabi ya tsani wannan abun ya hana ka je kai ma ka tsana wannan shine imani din to Allah ya ce ma yakfur biha babu masu kafircewa da ayoyin alqur'ani babu masu kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa alfasiqun sai mutanen da suke fasikai Allah ya kiyaye sai Allah ya ce me aw kullama ahadu 'ahdan نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون Allah ce awa kullama ahadu ahadan wannan awa kullama istifhamul inkari ne awa kullama ahadu ahadan yanzu shin duk lokacin da aka kulla alkawari da su duk lokacin da aka yarjeje- yarjejeniya da su yahudawa sai Allah ce na baza fariƙun minhum sai a samu wata jama'a daga cikinsu wani sashi na yahudawa su yi watsi da wannan alkawarin da aka kulla da su haka suke a jiya haka suke a yau kuma haka za su kasance gobe da jibi ba yanda za a yi ba yahude ka kulla alkawari da shi ya cika maka wannan alkawarin sai dai in shi zai amfana da wannan abu ina fata an gane amma in dai ba shi kadai zai amfana ba ko kuma zai samu kaso 80 cikin 100 na amfani wannan abun ko da za a yi 50 50 da shi ba zai yadda ba zai ce ba ya adalci ba zai ce an yi zalunci zai ce kaza musamman su suke da media su suke da bbc su suke da cnn su suke da fox news su suke da cbs su suke da cbc su suke da msnbc duk wani abu da ka sani na ainihin media su suke da the guardian su suke da times su suke da new york times su suke da washington post duk waɗannan media na duniya nasu ne ba rariya ko aminiya ba local champion an gane ko duk wani media da za a kalle shi a duniya su suke controlling din shi to shi yasa kullum za su nuna an zalunce su ba a kyauta musu ba ku ne yan ta'adda ku ne ba sa son zaman lafiya ku ne kaza ku ne kaza awa kullama ahadu ahadan Allah ce duk lokacin da aka kulla wani alkawari da su sai ka samu nabaza fariqun minhum wani kaso daga cikin su yayi watsi da wannan abin sun ce ba su yadda ba Allah ce bal bari ma dai aktharuhum la yu'minuna ai mafi yawan su ba sa imani sai malamai suka ce Allah bai ce ba mafi yawan su ba su da imani sai ce mafi yawan su ba sa imani ya kashi da fi'ili madi wanda ya dullu alal hal wal mustaqbal ai ba sa imani a lokacin da ake magana da su a lokacin da Qur'ani ke sauka hakan nan ba za su yi imani ba bayan kuma Qur'anin ya- ya gama sauka yadda ba su yi imani da annabi a lokacin da yake rayu ba haka a yau da gobe da jibi ba za su taba imani da shi ba ke sa Allah ce la yu'minuna ai ba sa imani ba sa bin gaskiya ka dubi irin alƙawura kala kala da annabi ya kulla da yahudawa a madina amma duk yanda ake da alƙawari da su su kokarin su ya za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan cikan rashin amana kenan an zauna an yi yarjejeniya kar ku yaƙe mu kar mu yaƙe ku in za a kawo mana hari ku taimaka mana in za a kawo muku hari mu taimaka muku aka sa hannu aka yi agreement aka yi rantsuwa aka yi komai a ƙarƙashin ƙasa kuma suna ya za su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba san cewa shi wanda yake ake alƙawarin da shi kuma ana masa wahayi ba yana magana da ku kuma ana magana da shi ina fata an gane a daidai lokacin da kake kulla masa wani abu kana ganin bai sani ba malaka jibrilu kuma yana gefe yana aikata suke kullawa shi kuma Allah ya sanar da shi alimul gaibi wa shahadati alkabirul muta'al Allah ya ce balakaruhum la yu'minun mafi yawan su kan ba za su imani ba sai Allah ya ce ne ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
Allah sai ci gaba da bamu labarin Yahudawa yace walam ma ja'ahum rasulun a lokacin da wani manzo ya zo musu wannan manzon mai girma aka ce rasulun da na kira litta'zim saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wannan babban manzon ya zo musu wane ne babban manzo kowa sai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya zo musu kuma min indillahi daga wurin Allah subhanahu wataala ba ya zo ba shi a ainihin karan kanshi a ya zo da matsayin dan aikan Allah sannan kuma abu na uku musaddiqul lima ma'ahu ya zo yana gaskata abin da yake tare da suna attaura in sun ce kaza ce a duba littafin kuma na ai littafin kuma kaza yace yasa a lokacin da aka kawo wani bai hude ya yi zina kuma ya taɓa aure annabi ce hukuncin shi rajamu ne shi ne abin da ke cikin addininmu kuma shi ne yake cikin addininku suka ce a su addininsu ba haka ba ne ba annabi ce to a kawo attaura ɗin a karanta a gani aka ɗauko attaura aka zo da ita tun attaura tana ainihin original misali ba ta yanzu ba da aka ainihin caccakuɗa ta da ƙarerayi sai aka ɗauko attaura a wata ruwaya da aka zo da attauran sai aka ajiye ta a ƙasa akan shimfiɗi annabi ya ɗauko kaman ko filo ko wani abu da yake kwanciya akai ya ɗora ya ajiye shi aka ɗora attaura akan wannan abu saboda girmamawa ina fata an gane domin littafin Allah ne idan ka girmama littafin ba su kake wa ainihin ta'azimi ba Allah kake girmamawa da wannan ne malamai suke cewa ainihin yana daga cikin girmamawa ka ɗauko ƙur'ani za ka yi karatu ka rike shi kar ka ajiye shi a ƙasa ko kuma ka ɗora shi akan wani abu an fahimci wannan abin da ke shi sa idan kana ka zauna da larabawa da ka ajiye ƙur'ani a ƙasa zai ɗauka ya miƙa ma ya za ka ajiye ƙur'ani a ƙasa kaga wannan al'ada ce mai kyau dan littafin Allah ne ko maganan Allah ne littafin ne fi kowanne ma cikin littattafai to idan annabi ya girmama at-taura cewa kar ajiye shi a ƙasa shi ya ɗauko wani abu na shi ya aji a ɗora a taura a kai ina ga alkur'ani kuma min babi a wula kenan to Allah sai ce ya zo shi musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da ke tare da su na attaura to da aka zo aka kawo attaura aka bude ana karantawa da aka zo daidai ayan da take magana akan rajamu ga wanda ya taba aure zina sai wani ya sa hannu ya rufe ayan wa tsallake nan ba za a karanta ba an gane ko yace banda na a ƙara gaba to shi yasa Allah ce musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da ke tare da su na ainihin littafin su Allah sai ce na baza fariqun min alladhina utul kitaba daga cikin waɗanda aka wasu littafi yahudawa kenan sai suka yi wurgi da kitaban lahi littafin Allah a nan malamai suka ce wani littafin Allah suka yi wurgi da shi wasu malamai suka ce shine alqur'ani wasu malamai suka ce shine at-taura aka ce duka biyu suke wurgi da shi domin sun yi wurgi da at-taura saboda suna da matsala da attaura guda ɗaya babban matsalan attaura shine duk siffan da annabi yake da shi yana cikin attaura alaihi salatu wassalam da sun ce ba shi bane a ce ta a duba attaura ya siffan shi yake cikin attaura idan kana karanta siffan annabi cikin attaura kai ka ce hoton shi aka saka cikin attaura da yanda kamannin shi yake da yanda tsayin shi yake da hasken shi da ya fiskan shi yake ya yake magana ya yake murmushi ya yake tafiya gaba da an yi bayani to sai a tauran yake ba su haushi akan wannan abin da ke ciki su kuma ba za su yadda ba saboda shi ba bai hude ba ne ba a jini ya kamata annabin da fi kowa daraja ya zamo cikin yahudawa jiya jiya nake kallon wani kilif na wani rabbi da ake hira da shi wani malamin yahudawa aka ce shin kana ganin ka yadda cewa duk mutanen duniya ɗaya suke ci a yace yahudawa darajarsu daban sauran mutanen duniya daban yace yahudawa su ne annasu sauran mutane kuma nas nas an gane ko a takaice wannan shine abin da ke cikin aqidansu su su ne ƴaƴan Allah wanda yake masu daraja sauran mutane gaba ɗaya bayan su ne yasa bai hude idan ya ci kuɗin ka ya ci halal ta da kai bawon shi ne an tawo malika li abika an gane ko yanda ka san uba ne ya ci kuɗin ɗan shi ya ci halal haka mai hude yake gani ko kuma kana da bawa idan ka mallaki bawa da shi da dukiyar shi dun naka ne to haka bai hude ya dauki duk mutanen duniya gaba daya kisa kai ne kake damuwa ana kashe falastinawa shi ganin shi yana kashe kiya shi ne ba mutane ke kashewa ba so ba su da daraja irin nashi haka ya dauki balarabe haka dauki baki haka dauki ba indiya haka dauki kowa ba kalan fata ba ne su jini ne ko da kai fari ne in dai kai ba jinin ka ne hudawa ba ne ba kai ainihin kana cikin bayi a wurinsu su to Allah sai ya ce sai suke wurgi da kitaban lahi littafin Allah wa ra'a zuhurihim a bayan bayansu ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su ma sani ba malamai suka ce ka annahum la ya'lamun dinnan jumla ce haliya ai tarahuhu wa ra'a zuhurihim sun wurgar da littafin a bayan bayansu mushbihina bi hali man la ya'lamu minhu shay'an sun yi kamanceceniya da wanda bai san komai a cikin littafin ba kamar ka ɗauki wani littafi ne yanzu misali na cenan ci ka bani tun daga farkon shi harka ke duce to na san me ke ciki ina fata an gane to haka suka ɗauki attauran suka ajiye ta a gefe sai Allah kwatanta da abun da suke kamar sun yi wurgi da littafin ne sai ce na baza fariqum min alladhina utul kitaba kitaballahi annabadu shine kai wurgi da abu to sai malamai suka ce duk lokacin da kaki aiki da wani abu da ke cikin alkur'ani kaki aiki da wani abu da ke cikin hadisi kamar kai wurgi da shi ne da wanda ya dauki littafin ya wurgar da kai da baka wurgar ba amma baka aiki da abin da ke ciki kusan duk matsayin ku daya an fahimci wannan abin da kyau shine halin da musulmi suke ciki a yau alkur'anin za a ainihin gyara shi a masa gidan gilas a saka a ciki ilimi a masa fenti na gold amma ba a karanta shi ba a aiki da shi to na baza fariƙun an yi wurgi da shi kenan shi alkur'ani a karanta ne a aiki da abin da ke ciki sannan daga cikin kuma hatsari shine lokacin da kan rungumi wani abin da ba alkur'ani ba sai ka shiga cikin garari kuma za ka taɓa samun solution ba ka dawo cikin alkur'ani din dan shi na addasurul ilahi constitution ne daga wurin Allah subhanahu ta'ala to sai su yan demokradiya suka ce a'a bai kamata muna rayuwar mu a duniya a ce wani ne zai tsara mana dokoki ba bayan baya cikin mu kun fahimci hauka Allah yana can ina ruwan shi da mu ai mu muka san ciwon kanmu a bare mu tsara a kanmu dokoki wannan shine mentality demokradiya ke sa suka ce ai wato gwamnati ce ta mutane kuma wacce ake yinta da mutane kuma don mutane to komai a bar mutum da hankalin shi ya amfani da shi shi yasa duk lokacin da ka ce ga abin da qur'ani ya ce ga abin da hadisi ya ce ko ga abin da taura ya ce a wannan wani abu ne daban ba zai shiga cikin tsari na rayuwa ba a bar wannan a wurin ibada kadai ke sa qur'ani da hadisi a bar shi a iya masallaci da rabon gado da saki da ɗaura aure a tsaya iya nan amma ya za a yi kasuwanci ya za a yi shugabanci ya za a yi rayuwa ya za a yi dokoki a wannan abar mutane su tsara wa kansu sai a ce an tara masana expert taron jahili ba su ne expert wani ko fatiya bai iya ba kun fahimci wannan abin da kyau sannan daga cikin illan da wannan abin ya mana shine idan aka samu ga wani bawan Allah ya haddace Qur'ani da kira'o'i ya san tafsirin shi ya san hadisi ya san fiƙihu ya san Allah idan bai boko ba gunsu jahili ne wai to kai matsayin ka na musulmi haramun ne ka yadda da wannan abu dan yana taba imani kun kwanci wannan abin da kyau kuma bokon gaba ɗayan shi turanci ne turancin kuma yare ne bai da bambanci da Hausa da Larabci da Faransanci da Indiyanci da kowane irin yare a duniya to a matsayinka na musulmi kar ka yi wurgi da littafin Allah ya zamo ba shi ke tsara maka rayuwa ba kai a karan kanka kai iya abin da za ka iya ya zamo rayuwarka ƙur'ani na gudanar da shi gidanka ƙur'ani na aiki kasuwancinka da mu'amalanka da duk abin da za ka yi kai ɗin ka yau kanka shari'an Allah ba sai ka jira gwamnati ta maka ba to matsalar shi ne muna jira gwamnati ta ɗabbaka shari'a kuma kai ka ƙi ka ɗabbaka wa kanka domin ba gwamnati ne za ta ce a gidanka a bi Allah ba a yanzu wannan wajibinka ne ka Allah zai fara tambaya yayanka ka ba su tarbiyyar addini ya ka zauna da makwabtanka ya kake sallah ya kake kasuwanci ya kake azumi ya kake noma ya kake zakka wannan abun ka dabbaka sha shari'an Allah amma zanto kasuwancinka babu qur'ani a ciki auratayyanka babu qur'ani mu'amalanka da jama'a mu'amalanka da makwabtanka shikenan an shiga garari ke da muna rayuwa akan son zuciya babu shari'an Allah babu mulkin soja babu demokuraɗiyya kun fahimci wani abin da kyau mun yi uku babu kenan ba biyu babu ba yasa Allah ya ce sun yi wurgi da littafin Allah wa ra'a zuhurihim a bayan bayansu ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su ma san me yake ciki ba wannan Allah na magana da Yahudawa da kuma duk wanda ke aiki irin nasu wanda ya watsi da littafin Allah a rayuwar shi baya amfani da littafin Allah sai Allah ya ce
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
ubangiji ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin bayan sun wurgar da littafin Allah sun ki amfani da shi sai Allah ce to wattaba'u ma tatlu shayatin sai suka bi abin da shaidanu suke karanta musu ala mulki Suleiman na labarun zamanin annabi Suleiman na labarin mulkin da ya gudana a zamanin annabi Suleiman alaihi salam ana Allah ce ala mulki Suleiman mulkin Suleimanu annabi Suleiman manzo ne ko annabi ne ko sarki ne a cikin guda uku wanne ne shi manzo ne ko annabi ne ko sarki na ya kuna tsoron magana duka saboda mi ya ce wato malamai sun tattauna dangane da wannan matsalan zance mafi inganci duka ne manzo ne annabi ne kuma sarki ne a tarihin dan adam ma ba a taba mai mulki kamar shi ba kafin shi ba a yi wanda ya mulki irin nashi ba bayan shi kuma har a tashi duniya ba za a ƙara mai mulki irin nashi ba dan shi da kanshi roƙi Allah kara ƙara ba wani mulki irin nashi kuma Allah ya karba wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
bayan annabi Suleiman ya yi mulki ya yi mulki ya yi mulki ya mulki mutane da aljanu wa ya taɓa mulkin aljanu babu shi duk iskancinka dai mu za ka mulka kai ta mana rashin mutunci ko ba ka ba amma aljanu ba sa ka to sha annabi Suleimanu da mutane da dabbobi da aljanu duk yake mulka saboda tsabar mulki na annabi Suleiman dabbobi har su kawo shari'a wannan ta tunkure ne ce ke dan me zaki tunkure ta kuma yana magana suna ji shi ma na fahimtar maganar su shi kada Allah ba wannan abu Allah ce wal Suleiman da riha asifatan tajri bi amrihi ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها Mm.
وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين ومن الشياطين من يغوصون له ويعلمون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظون حافظين وكنا لهم حافظين annabi suleiman alaihi salatu wassalam a yanzu idan yana so misali a yanzu nan ya gan shi a madina kawai iska zai kira ta ɗauke shi an gane ko idan yana so ya gan shi a washington dc yanzu nan za a kai shi ba kai ba sai an shiga mota an tafi airport an gane ko idan a lagos sai kana da helicopter a ɗauke ka in baka da shi ka hau mashin ka ga babban mutum a mashin saboda traffic tsaban gosulo to shi daga inda yake kawai za a ɗauke shi sai can zai sa iskoki su masa gine-gine za a gina gidan gwamnati iskokai ne za su yi ba sai ka takura mutane ba iskokai ne saka an gane ku duk abin da za a mishi ce ku shiga cikin teku ku ebo min lu'ulu kuma za su shiga su yi nitso karshen teku ya sun je su ɗauko abin da yake so yadda ake haƙan arzikin ƙasa aljanu ne suke yi to duk wannan mulkin da ya yi ya fito zai je roƙon ruwa fa ana tafiya za a je filin roƙon ruwa ya ce kowa ya koma gida me ya faru ya ce tururuwa na gani suna roƙon ruwa kuma allah ya karba ya ce an shayar da ku da addu'an waɗansunku kowa ya koma gida sai ga ruwan sama ya zo ya ce tururuwa ne na wuce na je suna addu'a ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah gari ya bushe ya ce Allah ya karbi addu'an tururuwa ina fata an gane to sai ya ce rabbi gifirli ya Allah ka gafarta min wa habali mulkan la yanbaghi li ahadin min min ba'di ka bani mulkin da wani bai cancanta a bashi ba inna ba duniya sai ce innaka antal wahhab ya Allah kai ne mai yawan kyauta to shi yasa da manzon Allah ya zo shi alaihi salatu wassalam yace wata ran a Madina na kama shedan da na kama shi cikin dare sai na ce zan ɗaure shi washe gari da safe duk yaran madina mahe sun gan shi sun yi wasa da shi ya ce sai na cina addu'a annabi suleiman ya ce wa habli mulkan layan bagi li ahadin min ba'di in ne haka kamar na karya wannan addu'a nashi annabi sai ya fasa ya ce shaidan kai tafiyan ka ka ci albarkaci annabi suleiman to kaga duk waɗannan abubuwan da ya mulki ne ke sa duk mulkin da za ka yi a yau wallahi ka makara an gama mulki an cinye ko amerika za ka shugabanta an gama mulki an gama balle wata ƙasar afirka mabarata kun fahimci wannan abin da kyau yan allah ba ku mu samu duk wata ƙasar da ka zama sarkin saudiya ko sarkin dubai an riga an gama mulki iya wani ɗan yanki kake mulka su da duniyar suke mulka gaba ɗaya to bayan an gama waɗannan abubuwan allah sai ce to su yahudawa saboda tsabar rashin mutunci shi faɗan wasu ne bai yahudi annabi suleiman amma sun zo sun kafurta shi suka yi ta masa ƙarya da sharri kala-kala ya ce wattaba'u sai suka bi matatul shayatsinu abinda shaidanu suke karanta musu ala mulki suleiman na labarun ƙarerayi na mulkin annabi suleiman sai allah ya ce wa ma kafar suleiman annabi suleiman kan bai kafirci ba abinda aka ce musu shine duk mulkin da annabi suleiman nan fa yayi ai tsafi ne tsafi ne ba wani baiwa bane ba duk ƙarya ne kawai sau da annabi suleiman a lokacin da yake mulki duk wasu bokaye da matsafa ya taka su za a samu boka a kwashe duk kayan bokancin nashi a kama shi abin da ya dinga yake saboda kare tauhidin mutane ko saudi arabia shekaru kamar tamanin bayan sun yi wannan abin duk inda wani malamin tsibbu yake kama shi ake a kwashe da kundin nashi da komai da layu da wane ne da guru a ji a daure shi an gane ko to waɗannan abubuwan suna da asali a shari'a saboda ba tauhidin mutane kariya da annabi suleiman idan aka ebo waɗannan kayan tsafe-tsafen da layu da guraye da wane ne da ƙaho da kaza to sai aka dinga tara su a cikin wani akwati to bayan da ya bar duniya sai aljanu suka gaya wa mutane don su halakar da su ai mulkin nan da annabi suleiman ya fa da waɗannan kayan tsafin yake kun gane wannan abin da kyau shi ga abin da ya da kayan an kwato ne an ɓoye an sa cikin akwati an binne to aljanu ai sun sani su suke aikin tone tone shi annabi sulaiman ya mara su ne fa yana tsaye aljanu suna mishi noma noma ake mishi in aka fara noma sai a yi kwanaki ba a gama ba ba tsayawa to ana noma na tsaye haka ya rike sandan shi yana kallon su suna ta noma su har a sha Allah ya karbi kayan shi yana tsaye nan Allah zarare shi to kasancewa ko kai wane ne komai mulkin ka ka rasu komai kudin ka sai ka mutu komai talocin ka sai ka mutu komai zaman ka mutumin kirki sai ka mutu komai zaman ka dan iska ma ka mutu da wanda yake mulki da wanda ake mulka kowa sai ya tafi yanzu ayan da muka gani ran lahadi a Najeriya ta ishi kowa wa'azi ba a taba dan siyasa a Najeriya kamar Buhari ba Allah ji da rahama ba taba mai farin jini kamar shi ba in akwai kuma ka kawo ko su sardauna ba su yi farin jinin buhari ba haka ne ko ba haka ba idan ya shigo gari kowa ya san ya shigo ya yi farin jinin da ya wuce hankali da tsofaffi da yara da matasa da 'yan iska da malamai kowa na son shi malami ya hau mimbarin juma'a ya ce duk wanda ka je yana cewa allah zaɓa mana mafi alkhairi munafuki ne buhari ne alkhairin kawai tsabar soyayya ku fahimci wani abin da kyau soyayya ce ta sake wannan magana idan ka ce Allah mana zaɓi a ce munafiki ba sun buhari wannan addu'a an haramta ta a Najeriya haka ne ko ba haka ba a kan shi an yi tafiya da kafa tun daga Legas har Abuja da kafa saboda kaunan buhari akan buhari an sha kwata an yi birgima cikin kwata duk kun san wannan abun dan najeriya saurin mantuwa ne da shi abin da ke haramun ne an halatta shi a masallaci an sawa karararawa saboda buhari ne wallahi tallahi muka yi magana aka ce buhari ake waka fafto me laifi mala yanzu shi nasiha yake mi kun fahimci wannan abin da duka an yi wannan abun ya yi mulkin ya yi mulkin ya gama ya koma ga Allah an tona ƙasa kuma an binne shi kenan an kulle shafin shi to wannan wallahi akwai wa'azi cikin wannan abu shi yasa ka bi duniyar na a hankali ƙarshen tika tika tik mutuwa za ka yi duk abin da ka tara za ka tafi ne ka bar shi da ake tonon kabarin talakawa ne suka tona babu ci protocol babu kaza babu kaza babu kaza kuma an binne ka kowa ya watse daga kai sai aikinka Allah ta'ala ya gafarta mishi ya gafarta iyayenmu da malamanmu haka ne ko yawwa sannan kuma akwai wani abu da tambihi dangane da kasan mutanenmu duk muna rayuwa ne akan son zuciya muna ajiye shari'a a gefe ya tabbata cikin hadisi annabi ya faɗa alaihi salatu wasalam ce duk wanda ya mulki zai zo ne ran tashin kiyama an ɗaure shi da sarƙa can hannu da ƙafa ba wanda zai kunce shi sai abin da ya aikata kun fahimci wannan abin da kyau wannan hadisi ne ba yadda ka iya da shi sannan abu na biyu an zo an wuce da gawa a majalisin annabi alaihi salatu wasalam sahabbai suka dinga sukan wannan gawa mutumin banza an huta ya mutu annabi bai hana su ba aka wuce da wani gawa kuma ka Allah sarki bawon Allah ya rasu ka Allah jigan shi bai hana su ba yace ku ne shaidun Allah ban kasa ya gaya sahabbai haka to wannan ka gane cewar ka'ida mu a musulunci ya fi ya abu ne mai kyau ga duk wanda aka masa laifi amma ba wajibi bane kuma idan mutum ya ki yafewa bai saba wa Allah ba shari'a ne ta ce kare yafe in ya ga dama yau idan mutum ya rasu sai ka zo ka ce wallahi wani da ya rasu na ina bin shi bashi dubu ɗari kuma ga shaidu ga takarda ga komai ka ce wani bashi da imani ka duba eh mutum ya rasu shi kudin shi ne dame shi sai a fara zagi shi wayar kuma shari'a ne ta ce nemi haƙin shi hatta gado Allah bai ci araba ba sai an biya bashi ba inda Allah ya ce a yafe bashi yace min ba'di wasiyatin yusi biha audaini min ba'di wasiyatin yusi na biha audaini tusu na biha audaini yusa biha audaini har a wurare guda hudu to shi yasa yafe bashi sai ka ga dama in ka ga dama kar ka yafe in ka ga dama ka yafe kun gano na abin da kyau to in ka ji wani ya ce ni ban yafe ba kar ka ce bashi da imani kyale shi ya tafasa ne kawai disappointment ne kun fahimci wani abin da kyau to waɗanda suka ce sun yafe Allah saka musu da alkhairi wanda ya ce bai yafe ba yana da right a lallabe shi bai kuma saba wa Allah ba mu fahimci wannan abin da kyau duk wanda ya mulki kai da Allah raba lafiya musamman mulki irin na wannan kasa musamman mulki irin na Najeriya shi yasa wani yake cewa wa qad ra'aytu muluka asrin ala la yabgi illa kullu bagi yace ni na ga masu mulki na zamunna daban-daban na fahimci ba mai neman mulkin nan ma sai azzalumi kawai ta da bala'in da ke ciki shi kun fahimci wannan abin da kyau to duk wanda ya mutu Allah gafarta mishi shi ma janar buhari allah mishi rahama allah ta'ala kuma ya ba mu shugabanni na gari allah ce wattaba umma tutulu shayatinu ala mulki suleiman su waɗannan yahudawa sun bi abin da shaidanu ke karanta musu akan labarin mulkin suleiman sai allah ce wa ma kafara suleiman annabi suleiman kan bai kafurci ba wannan ke nuna cewa shirka kafurci ne ina fata an gane wa ma kafara suleimanu suleimanu bai kafurci ba walakin na shayatina kafaru sai dai shaidanu su suka kafirci amma ba annabi sulemanu ba da wannan malamai suka da tabbatar da cewa da sihiri da tsafi kafirci ne don allah da ya tashi kore shirka da tsafi da ainihin sihiri sai kira shi da kalman kafirci sanala sai ce walakin na ashayatina wannan lakin na din harafi na istidrak ya amalu amalu inna ya zama ashayatina ismuha wa jumlatu kafaru khabaruha akwai kuma walakini shayatin walakinna da walakini in aka ce walakini ya zama ashayatinu da damma da rufu'a ya zama ashatin shine muftada jumlata kafaru shine khabar duk kuma kira ta tabbata akai walakin shayatin kafaru sai dai fa shaidanu sune suka kafurta saboda me yu'allimuna nasa sihira suna koyar da mutane tsafi ashe koyar da mutane tsafin kafurci ne sallah ce wa ma unzila alal malakaini bi babila harut wa marut wa ma unzila alal malakaini wasu malamai suka ce ma din nan nafiya ce sai zama wa ma unzila alal malakaini Allah bai saukar da wani abu ba akan mala'ikun nan guda biyu bi babila a garin babila na kasan iraki harut wa marut masu suna haruta da maruta wasu malamai suka ce ma din nan mausula ce ba nafiya ba bi ma'ana allazi sai ya zama yu'allimuna nasa sihira wa yu'allimuna nasa allazi unzira alal malakaini yanda maganan yake suna koyar da mutane tsafi suna kuma koyar da mutane abin da Allah ya saukar kan mala'iku guda biyu a garin Babila Harut da kuma Marut kina kace Babylon da turanci gari ne mai tarihi a ƙasan Iraki mai tsohon tarihi ana ma zuwa ziyara duran da ka je Iraki kai ma ka je ka ga wannan garin ka ga garin su Haruta da Maruta an gane ko to a nan abin tambaya shine kalman malakai ne kira'o'i guda goma nan tabbatattu mutawatara gaba ɗaya sun karanta shi ne da fataha wa ma unzila alal malakai ne bil fataha duk kira'an da ta zo a malakai ne kira'a ce shazza sai dai a kawo ta a babin tafsiri ba babin karatun qur'ani ba to sai malamai suka ce waɗannan mala'iku guda biyu da aka ce an saukar da su a garin babila masu suna haruta da marut ya labarinsu yake akwai hadisai daban-daban daban-daban da suka zo da bayani kala-kala hadisan nan kashi 99 da digo tara gaba ɗaya ba su inganta ba dukkan su kisoshi na littattafan isra'iliyat ibn al-usaimin allah mishi rahama ya ce waɗannan mala'iku mala'iku ne allah ya saukar a wannan gari allah ya ba su ilimi na tsafe-tsafe suka zo suna nuna wa mutane don mutane su guji wannan abu a ƙa'idan arabtu shara lali sharri laki li tawaqihi wai na koyi sharri ba dan ne sharri ba sai dan na kare kaina daga wannan sharri ina fata an gane wannan shine ra'ayin allama ibn al-usaymin Allah mishi rahama to sai ce wa ma yu'allimani min ahadin su waɗannan mala'ikun guda biyu ba sa koyar da wani ɗaya daga cikin mutane tsafi hatta ya kula har sai sun ce da shi sun ja masa kunne inna ma adatu hasiri abun sani fa na hannun fitinatu mu dinnan jarrabawa ne Allah ya kamu wannan duniya ne don ya jarraba mu da ku fala takfur ko don ya jarrabe ku da mu kar ku yi aikin kafirci da wannan tsafin da muke koyarwa wato mun zo ne mu gaya muku ga yanda tsafi yake ga yanda tsafi yake amma ba don ku yi aiki da shi ba da Allah ya ce wa ma yu'allimani min ahadin ma dinnan harafi ne nafiya ahadun wanda yake na kira ne idan kuma annafi ya shiga cikin siyaƙin na kirka korewa yake gaba ɗaya wannan kiratu fi siyaƙin nafi to til umuma au siyaƙin nahayi in ji mai baiti to amma aka kawo min kafin na kira suka ce ya nuna cewa korewa ne faufau wa ma yu'allimani min ahadin babu wani mutum ɗaya a duniya da suke koyar da shi wannan ilimin hatta ya kula face sun ce da shi inna ma nahnu fitnatun mu dinna fa jarrabawa ne fitina ne fala takfuru kar kai kafirci fa yata'allamuna minhuma su yahudawa suna koya daga wajen waɗannan ko mutane suna koya daga wajen waɗannan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji irin tsafin da za a raba tsakanin mata da miji dan daga cikin tsafi mafi hatsari wanda yake iya raba aure kun fahimci wannan abin da kyau dan hatta shedan tun da yana da ma'aikata idan ya baza su a yini ya ce ku je ku min aiki a ban ƙasa wannan ya zo ya ce ai na samu wani na sa shi ya sha giya a na sa wani ya yi sata ya yi kwacen waya ya yanka wani da wuka ya sari wani a ya tsallaka gida ya yi kaza kowa ya zo ya ta bayani idan wani ya zo ya ce ni kuma na kashe aure to wani har kyauta yake mishi na girmamawa e first class kenan an gane ko ya yi na ɗaya aji wanda ya kashe aure ya fi kowa burge shi to sai Allah ya kawo cewar daga cikin tsafin da suke koya sai ce suna koyar da yadda ake raba mata da miji ba wai shi kaɗai ne tsafin ba saboda munin shi Allah sai ba da labarin shi to shi sa ko ba ta hanyar tsafi ba kar ka zama munafikin da zai shiga tsakanin mata da miji shi aure in baka gyara shi ba kar ka zama sanadiyar lalata shi ba karamin laifi bane ba akwai wanda yanzu shi kawai idan yana jin haushin wata sai ya kashe mata aure haka ne ko ba haka ba to wannan ba karamin bala'i bane ba to sai Allah ya ce wa mahum bidarrina bihi min ahadin wa mahum ai su waɗannan masu koyon tsafin ko matsafan ba su da ikon cutar da kowa daga cikin mutane illa bi izinin sai da izinin Allah izinin Allah anan al'izinul kauni ba izinin shar'i ba ai sai da sanin Allah sai da ganin dama Allah babu tsafin da zai tasiri akan mutum sai Allah ga dama kuma wallahi idan kana da tauhidi mai ƙarfi ba yanda matsafa suka iya da kai kun fahimci abin da kyau babu yanda matsafa suka iya da inda matsafa suna iya kau da wani a ƙasan nan da sun gama da malam jafar tun da ya shiga maiduguri kowa tsaron maiduguri yake haka ne ko ba haka ba akwai mayasin na da wanda ya ji da wanda ya ga da wani duk an tsorata mutane amma haka ya shiga ya kalubalance su kuma ya fita lafiya da tsafin ba a kashe shi bai da takobi te da bindiga akwai waɗanda suka taɓa samun shi suka ce suna neman gafara a gunshi na an ba su kwangilan su kashe shi ta hanyar tsafi har bujimi an binne da ran shi bujimin ya mutu malam jafar bai mutu ba kun fahimci abin da kyau ba abin da ba a yi ba to shi sa abin da zai baka kariya daga matsafa na farko ya ƙini tsakaninka da Allah tauhidi mai ƙarfi wanda babu ƙuran shirka sunna sak babu dattin bid'a to idan ka samu karfin imani tsakaninka da Allah shine sharaɗin farko na karya matsafa suna tsorata ka ka tsorata shikenan sai su yi nasara a kanka amma ya zamo kana da yaƙini wa ma hum bi na bihi min ahadin illa bi idnillah shi yasa malamai suka ce Allah sai ya ce wa ma hum bi na bihi min ahadin ya kawo ba'un yace bi na saboda karfafa wannan abu ba'un ce za'ida lit tawkidi saboda karfafa zance ba su isa ba su cutar da kowa a duniyar nan da tsafinsu illa bi izinin sai da izinin Allah na biyu ka rika azkar kana karatun qur'ani kana karanta falaki da nasi qul huwallahu ahad sau uku da safe sau uku da yamma kana karanta su za kwanta kana atul kursiyu ba yanda matsafa suka iya da kai aje can aje can ba yanda aka iya da kai a jihar Nijar har Senegal wallahi haka za a ganka kyale ka sai ta Allah ta yi ina fata an fahimta kama wannan fa yana faruwa ne idan kana da tauhidi mai kyau ka ɗauka da su da banza ɗaya ne ba wanda ya sai kashe ka sai kwananka ya ƙare ba mai kashewa ko ya raya sai Allah shine alhayyu alqayyum wa annahu huwa amata wa ahaya shi ke kashewa shi ke rayawa haka wa abka ya sa kuka ya sa dariya duk wannan a hannun Allah yake to kana samun wannan bayan da aka iya da kai Allah sai ce wa ta'allamu na ma yadurruhum wala yanfa'u suna koyan abin da zai cutar da su ne ba zai amfane su ba Allah ce walakad alimu haƙiƙa sun sani su matsafa lamanishtarahu ga duk wanda ya koyi tsafi ya kuma yi aiki da shi yana kuma aiki da shi ya rike shi a matsayin hanyar rayuwa da cin nasara ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a lahira kun sani ba karamin tashi hankali bane ba Allah ce baka da rabo a lahira wallahi ka bani ka lalace mu mentality mu abinda muka dauka fa komai he da tsafi zai yi idan Allah ba mutum bayawa ma sai a ce tsafi ne kun fahimci wannan abin da kyau ba mu yadda komai Allah ne yake yi ba idan kana kasuwa Allah dauka ka a ce yana da wasu malamai ne shikenan a idan ɗan siyasa ne yana cin zaɓe ta hanyar murɗiya an kasa gane na amfani da jami'an tsaro da ma'aikatan inec da 'yan kalare sai a ce na da wasu malamai ne misali dubbai wanda allah ba wani mu a mentalitin mu na hausa fulani kawai tsafi ne idan aka ce sai kaya kuɗi za ka yi tsafi to larabawa fa da suke da kuɗi da turawa kun fahimci wani abin da kyau sarkin saudiya tsafi yake yi kuɗi duk man ƙasan yana kontrolin ɗin shi da sarkin dubai da na qatar da na kuwait to shi sa ka yadda allah ne ke shi kenan ka huta to allah sai ya ce ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da nasib ma lahu fil akhirati min nasibin kenan sai Allah ce wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum tir da abun da suka ainihin koya ko suka sai da kawunan su da shi Allah sai yana cewa idan ka koyi tsafi ko kana aiki da tsafi kaman ka sayar da kanka ne ka mika kanka ga jahannama an baka wannan abu Allah sai ce tir da irin wannan musaya laukanu ya'lamun inda a ce sun kasance suna sanyi sai Allah ce mai aya ta ƙarshe ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
Allah ce walau annahum amanu ina ma dai da a ce sun yi imani wattaqau sun yi takawa sun tsare dokokin Allah waɗannan ababe guda biyu su za su hana su shirka su za su hana su tsafi su ne kuma za su ba su kariya daga wutan jahannama walau annahum amanu ina ma dai da a ce sun yi imani imani na gaskiya wattaqau sun tsare dokokin Allah yina yi bari na bari Allah sai ce lamasubatun min indillahi khairu tabbas da ladan da za su samu a wurin Allah na aljanna shi fi musu alkhairi ba abin da za ka samu sama da Allah baka aljanna duk abin da ka mallaka a duniya ka mutu ka shiga wata wallahi ka yi hasara ba kai sa'an zuwa duniya ba shi yasa duk wanda fa ya mutu aka tada shi ya yi shekara ɗari a duniya Allah zai ce kila ma kwana ɗaya ko ya ce ma ya je ne da safe aka dawo da shi da yamma duk jimawan da aka yi a duniya irin su annabi Nuhu shekara dubu misali da can yan baya wanda zai ce ya jima a duniya shine zai ce ya kwana goma kaga duk shekara dubu kwana ɗaya kenan to kai mai shekara 60 70 fa ko 40 60 na wasa ba'una to shi yasa duk abin da ka samu a duniya wallahi da ka mutu shikenan ba za ka taɓa tuna cewa ka jima a wannan duniyan ba kuma zo kai kanka in za ka kalli rayuwanka ka tuna shekara goma baya ga kai kaman kwana goma ne haka ne ko ba haka ba shekara goma baya ya ga kaman kwana goma to yanda ka san ka yi bacci ka tashi haka za ka kanka kabari mala'iku suna ta da kai gari ya waye tashi man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka ƙarya ta ƙare a lokaci ba wanda zai maka kariya kuma malahum min dunillahi min waliyin wala nasir ba wani masoyi da zai zo babu wani mataimaki babu kowa ba 'yan social media masu rubutun karya ba masu zuwa filin magana zarar bunu ba abin da za a zare sai aikinka to Allah sai ya ce wa taƙau sun yi imani sun tsare dokokin Allah lamasubatun min indillahi khairun ladan da za su samu a wurin Allah shefi musu alkhairi laukanu ya'lamun inda sun kasance suna sani lamasubatun dinnan min indillahi khairun jawabun ne da lau ash-shartiyya wanda yake asalin tarkibin la'usibu masabatan min indillahi khairan mimma sharo bihi anfusahum wato kai imani da Allah kai takawa yafi duk abin da zaka samu a wannan duniya duniya ce yar kaɗan wa duniyana allati milna ilaiha wa in tala wa tala biha almata'u ilan qidai in ji mai ainihin zuhudu yace wannan duniyar tamu wa in milna ilaiha ko da mun karkata zuwa gare ta muna ta neman ta ido rufe yake haral yake haram ya ce wa ɗalibi halmata'u kuma muka jima a cikinta muna rayuwa lafiyar mu kalau ya ce ilan ida'i ƙarshe ne za ta ƙare ko ta ƙare ko kai ka ƙare sai ce idza balagal murada ulal wa izzan tawalla wad mahalla ma'al balagi yace ko da a ce kayi ta neman duniya ka cimma abin da kake so ka cimma na ɗaukaka da izza da kuɗi da buwaya da mulki da komai ta walla sai ta juya maka baya sai ka yi rauni ka tsufa ga kuɗin bayan da ka iya da shi ba za ka yi cin abin da kake so ba likitoci sun hana ka mace ma sai dai ka kalle ta baka da ƙarfi lokaci ba za ka iya sa abin da ba za ka yi gudu ba ba za ka yi kaza ba ka zama sai dai a kawo ma shikenan ma'al balagi gashi lokacin morewa yayi kai kuma shekaru sun ƙare to shi sa babban abin da yake mai wayo man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut annabi ta alkayyisu mai wayo mai kaifin basira wanda ya waye shine man dana nafsahu wanda ya waransa hisabi wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki dan gobe dan shiga kabari ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wa taqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun nan ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu wani sati insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh